بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومنزاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتدي بنظرة تأتي لنا بالظهر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mu a yau 25 ga watan goma sha ɗaya alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda kamar yadda aka gani muna cikin wannan littafi mai albarka littafin shirya na imam al-fadhili radiyallahu anhu ba tare da wata lokaci ba kamar yadda aka saba za mu rera kurkukan da a fassara din mu shiga cikin shaukin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya Allah la ilaha illa Allah Allah ya Allah la ilaha illa Allah فوت إلى الدنيا وذلت لا يهوى وما كان هذا المبطل هكذا وترى وشر لا يضرك كالدرب وترى شرك لا يجر بك الدرب يضرب نورا للنبوة لا يهوى وشرك بإدراكه الدرب والقلب في مرتاح عند تركك همة ولا تنتعد من دون لك أزواج وكل ضياء دونه موادمات ودعوتي طهر الأرض ظلم وظلمات وأشرقت الأرجاء وانغشى الكرب ولا تدري أدري في مؤلئة فتوت فتوت
Thank you.
البر والسلام وبالصبر كما الوزير قل يا لا إلا الله لا تلوى قلبي ولا تنشى قل هي أفضل ولا جرب ولا بديل لا يا ولا يا له ولا تربى على قوم إذا سمى فالحق ألا يا الله قول سلام المعلوم في المهدي والنادى وقرب الأعلى قول سلام الإيد ألا يا الله وبكل قلب جملة بلا غيبان قواليد كل زوائد وضرك منها السلم باطنها حرب فذرها وشرق لا يسر بك الكرب ليسلم النور للنبوة لا يخلو تشارك في إدراكه الطرف والقلب ya kai abokin magana ka ake komai a gefe ɗaya ka saurari magana da zai yi ita karka yadda ya zama ka rubuta duniya ka ƙare a cikin harkar duniya ya ce ka ji magana da zai yi tsawon tarayyar duniya na ga ka karkata zuwa da duniya alhali ga abin da ya kamata a karkata zuwa gare shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan nufin alhali duk inda shi ma'abucin kwayar hankali yake la ya su ba a samun yana karkata zuwa ga duniya in dai mutum mai ma'abucin kwayar hankali ne wa baraka min asalmu wato zaman lafiya samun ka samu zaman lafiya shi da sha ya samu kenan a gidan duniya sai ya rubar da kai alhali ba ta sani ba ba fi ha a haku abin da ke ya tuya na duniya ba a yi da ke nan wato ba abin da ke da tare da shi sai fitilu ma'ana abin da ya biya kurɓa da fitilu ne غرك منها القلب باطنها حرب وجوع samun zaman lafiya ma'ana a samu ci da sha sai ya roƙe ka ka karkata zuwa ga duniya alhali ba ta sani ba ba fi muha addu abu da ya buya na daga duniya din nan wato fitina ne kawai fitinu tare da dai kawantar nan dai yadda take kawacin nan dai اعلموا انما الحياه انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر بالاموال والاولاد رد لبيت نعلم الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الكفر فاولئك باقوم بشيء الدنيا ودنيا عادي بابا wanda wanda ke zahirin wanda ake gani na kyalkyalin nan a ai fitina ne kawai fasarha ka rabu da ita ma'ana ka bar wannan duniya din wa sharri ka tattara ka nufi gabar ka bar duniya ka nufi gabar kawai la ya kirku bikal garbu kar ka yadda son yamma ya tabbata a zuciyarka shi alfazazi an sani dan maghribi shi yasa yana amfani da yadda yake ma'ana a toshi manzon Allah kar ka zauna a yamma maghrib ka toshi gaba shi ne madina ya tsare ba nuru a ya tsare ba madinan manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam sai ba akwai nuru wani haske la yakhbu wanda baya ficewa yin nubuwati na annabta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad ja'akum min Allahi ish nurun wa kitabuhu tasharaka qalbu wal qalbu da idaniya da zuciya sun gamu sun haɗu fi idrakihi cikin neman riskan wannan haske na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga daina karkata da gabar duniya ka juya ka fuskanci gabar ka tsinke jirgi ka ta jurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ba dinnan gari ne wanda ya zo a sunan ya zo a Qur'ani ya ala ya sai ba za mu kama da ku ko saboda haka tsohon sunan Madina ne wanda da annabi ya dawo aka canja sunan ya koma Madina din kuma ya zama an hana ma wato kiranta da ya sai bakin da ya hana sai aka dawo na kiranta da Madina da Kaiba da sauran garuruwa dai da ake kiranta wanda sunakin da na yawa. Da ya yi fasanir in tantahir duka himmatun wala tantakif min dole ne laka azmatun wa kullu biya'in dunahu fa hawa durmatun fa dawa liqa'u al-ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqat al-arja'u wa قشع الكذب فاستمر به kai kokari ka nemi wato samun haske da wannan haske da aka faɗa wanda yake ya riba hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi dozanan haske da shi in dan da hir dika himmatul dun idan har wato himma ta samu da kai na haru zabura mutum ya shi ƙarfi da sauri shi ne na haru to idan har himma ta zabura da kai ta dumbure ka za ka zabura to ka zarce madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka nemi dogara daga haskensa wala tantani azmatun min tuni min tuni dilaka kar ka yadda ka warware niyya niyyar ka ga wani ko ba bayan annabi Muhammad mana azaman da kai niyyar da ta kulla kadan kadan ba dinki sai ka in kama niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka kuru sana daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wala ta wala ta take min dole alhamdu kada wato kada alhamdu kada yadda ka warware niyyar nan da kai wato ga ko ga koma baya samu wannan haske kawai kai kam karka yadda ya zama dai ba hasken nan bane kawai da za a ma niyyar da kai na karka yadda kawar wani shi kan fuskanci hasken ta kankara sallallahu alaihi wasallam wa kullum ya yi domin duk wani haske da ka sani dunahu in dai ba hasken annabi Muhammadu ba fa huwa juhwatun to duhu ne duk wani yanzu in dai ba harkar manzon Allah ba ko na waye ya ce sai dai ya kan fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da jirana amma duk wani yanzu duhu wani ne wato duhu ne in dai ba harkar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa riqa'ul ardi al-ali wato wurare na duniya sassan duniya gulmur suna cike da zalunci wajen mutum da kuma duhun kafirci da tarar da wato wasu abubuwa da Allah zulmun anan zalunci zulmatun duhu an gane ko so lokacin da abin ya bayyana duniya tana cike da zalunci da kuma duhuwa na kafirci da shirka fa ashiratin arjawu sai sassa na duniya suka yi haske da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muntasha alkarbu sai bakin ciki ya yayi daga isuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da bakin ciki ya yayi daga zuwa su yau hijabi an yayi ga buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ali akibi ala hadhihi amri المعالي أسعده سمعت به أمر الهوى وأطعته كأني لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب للنبيين نعته وقد مر ما قال النبيون والكتب على هذه يا بني جئنا لهم متفق التاشر annukoki da kuka yi a baya lahabu bakin ciki alhadi wannan alifi ne kamar mai da'i ne harafi ne na ridari wannan alifi sauraka alhadi ya bakin ciki na ya ummin da rayuwa da nai a ba'adu wanda na tozartar da rayuwar tawa fil qur'ani a cikin wato bata ko barna sake yake yi amral hawa na a wannan rayuwar tawa wato na ji ihimin aikin amrin ne dalili yana kowa kan wato ilimin din ne sabi yake da na ji a wannan rayuwa tawa amran hawa umarni da son zuciya ke yi da na ji wa a sai na yayya ga umarnin da son zuciya ke yi ba na yana da wato ne yan uwa haka halin bayan Allah yake ba sa cewa su masu ba ne son zuciya su mutanen kirki ne ga ruwan karku mulkarku a ba ta haka bai nan shi ne ce alhaji ina ya bakin ciki na fi umar ga rayuwa a ba ta wanda za ta wanzar da shi cikin mu'ali a cikin manna cikin wato bata mu'ali a nan ana nufin wato abin nan alfafin alfafin rayuwa da aka yi ta cikin farna sanye juri wanda na ji da wannan rayuwar amral hawa wato na ji umarnin son rai kasan in zuciyarka ta ba umarni ake karkati karka saurare ta ko to shi yake na ci ne kuma wa ba ta kuma na bi sabani yadda ba mu kusayi ya fara ko yake cewa وخالف النفس والشيطان وأتيهما ويهما عليك النزع فاجتهد كان جينا لم أعرف نبيا عرفته أبو mamaki nake jin son zuciya ga abin da ya kamata a fuskanta a duniya yayi ka anniyar lam a ayin nabiyan a kai ka ce in ka ga irin halin da nake ciki kamar ban san wannan annabi da na riga na sani din nan ba kai ka ce ban san shi ba na fada cikin wannan gwazazzabo na bin hawan nafs bi kulli bidaji lin nabiyina na'tifu bi kulli bidaji duk wani littafi lin nabiyina na annabawa da suka shure in ka duba ciki sai ka samu na'tifu ka samu sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane littafi da aka ɗauko wani annabi da shi to ka duba cikin sai ka samu صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ما قال النبيون والكتب ما قال النبيون أبن النباوة سكفتا والكتب da littattafan da annabawa suka zo da shi wa kai marra hakika ya tabbata saboda yadda marra nan ba ya tabbata kenan saboda ne saboda yadda intinafan da annaba suka bani labarin manzon Allah da annabi ya mutu a gan shi sak yadda aka faɗa saboda haka abin da suka faɗa su annaba da intinafan da aka aiko su da su suka faɗa abin ya tabbata نبي بغير الوحي لا يتصرف فكور عن الكاني وقد يتوقف يلين بإذن الله حينا ويعلم بشير نذير منذر متعطف له التهمة الأطلاق والعدن الرد نبي شيء النبي ليه شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا يتقرب بغير الوحي بايا ولي موجي أو كوانشي بايا ولي تصرف إن بعد وحي ما معنى إن الله ياتي ويدعو هذه يتفكر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى annabi baya magana da son rai duk abin da kaga ya faɗa da harshensa to lallai wahayi ne aka yi masa wahayi daga ubangiji sabuwar amin jani shi sun na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai rangwane ne mai abuwa ne amin jani ga mai laifi mutum ya mara laifi to yana mara abuwa wa kadiyar tawakkahu hakika kuma ya tabbata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin za a yi bar abu sai ya sai ya tsayu ya jira ne Allah zai ce yayi da wannan mutum da ya bar shi wani lokaci mutum da yayi da bisa da lokacin da kana ya wani lokaci wa kariya tawakkuf yakan tsayu dan dako ya jira me umarnin da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yayi da wannan yalilu bi idillahi ta'ala wani lokaci hinan kenan wani lokaci ya hinu bi idnillahi sai ibn rasulullahi sallallahu yana tausakawa ga mu'minai wa ya'nifu yakan kuma tsananta ga munafikai da kafirai wanda da Allah ubangiji ya umarce shi ya ayyuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa qul alayhim abanda munafikai an umarci annabi da ya tsananta ويكوسس كلمة صوتا ويعنف أي yana karantawa yana kausasawa ga ɓangaren munafukai bashirin nazirin bashirin mai albishir ne ga muminai nazirin mai gargaɗi ne wato mai abishin ne ga mu'minai da shiga aljanna nadirun mai gargadi ne ga su wanda suka fannare da shiga wuta mu'minai mai zaben kansa wani ne akan kansa annabi yana fifita wani akan kansa in ka zo neman abu zai iya ya baka shi ya ban hada misali abinci in ka zo ba gidansa zai yi ba ya baku shi ya ban hada an sha a kawo dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabar da ita gaba daya ya shiga cikin gida ba a da abin da za a ci muta'addibu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne sallallahu alaihi wasallam da hujjimatul hasalahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wato mamaku al-hasalahu mai kwarara wato mai wa ajiya sai da Rasulullahi yana da mamaku baiwa mai kwarara wanda babu inda wanda kankare da da amfanar ba walla adalur ruhu haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da garki garki irin da raƙuma din nan الرعب wanda suke masu faɗi masu yalwan gaske wanda suka ne yana ishara ne da gwada cewa manzon Allah mai yawan baiwa ne mai yawan kyauta ne sallallahu alaihi wa sallam فأثني عليه بالسخاء وبالحياء وبالصبر يوم البعث إن كنت مبنيا بحق وقم فيه ولا تخشى منجيا بدور فلا جدب إذا بقي الحياء ملال فلا خوف إذا صمم الأرض فأثني كي يبو عليه أكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت مسلما إن ذلك كما كشيء ذاك يبو كم شيء إن كنت مسلما إن ذلك زما ما يبوني gana magana da masu kokarin ko za su yi kuma manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam za su yi wani ni ma zan rubuta tafsira wani ni ma zan rubuta tafsira ni ma zan yi yabo ni ma zan yi yabo yace in kunta musliyan in dai ka zama mai yabo ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa asmi alaihi kai yabo akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da kai kai yabo akan sa ta hanyar gwada cewa shi din nan da wanda duk duniya ya fi kyauta ya fi duk duniya kyauta kun hawo kenan wa bil aya ka yabe shi kuma da cewa ya fi kowa kunya sallallahu alaihi wasallam wa ne budurwa wato amarya shiga daren fadi aure kunya kuma za ka yabe shi ka yabe shi bi haƙƙin da gaskiya wa ulfi ne kamar komai a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tasha nahiyar kada ka ci wato tsoron mai karkatarwa ma'ana kada ji tsoron mulki wanda za ka yi annabi da zai koma gefe yana guri ko yana maganganu ka wuce gura da iri ko menene wanda zai shi za a yi maka a tiwa ne idan kulta abdullahi da jito kalmihi da makulti ma karshe ta abudan mufakkara inda ka tsaye da annabi da wani bawa na Allah jalla jalaluhu ka tabbatar da shugabancin sa ga halitta gaba daya to ka faɗi komai a kansa ka faɗi komai a kansa saboda haka wannan shi ne shi ma a nan yake fara cewa fadurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man yawan kyauta ne man yawan bayarwa ne fala jaddun idan ba kai da haya babu bani إذا بقي الحياة إذا وتروى يروى أما نم أبدا شيء مولم شيء شيء مولم في الجيبة يبدا أنا أبدا أجنبي وتو جنب أنا من يجنب إذا منع الحياة إذا مروى يا هنا تشيما الله صلى الله عليه وآله وسلم shi baya hanawa idan har ruwa shi zai iya hana hanawa wata rana a fitar roƙon ruwa ana ta nema ana ta ruwa a canza kaya a sa kaya a kaza a shiga a cuccuya kaya a yi kaza to in har shi zai rowa to sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai baiwa ne wanda baya yin rowa shi sallallahu alaihi wasallam balazun shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafaka ne wurin da za a zo a mace ne fala kawfun kuma idza sammama al-abdu idan aka samu kan sajali wato takobi ya kurunce a fagen yaki banda tsara ba abin da yake yi to ala amru annabi ba ya shoro a wannan yanayi lokacin da abin ya rude ma ya rinja abin jarumai suke neman gudu shi kuma nan yake durusan inda makanan inda ake tsara inda wato shi takwabin ya kurunce ba abin da ke zai karau karau karau karau za ka kawai to shi wurin yake durusa ka ce da anan na biyu la kajin a kafin zuwa cikin murtalin lokacin da saura duka ake gudu ko ake kokarin neman kwamaka to shi ba su rubu tare da shi lokacin da tabbaci ya kunce sallallahu alaihi wasallam malatu shi ba makani ba a nan irin lokacin sai na rasu tsaye zauna ali dan ali tsaye Allah ya bada shi ya girma masa dan da yace lokacin da duk yaki ya rinjaɗe abubuwa gaba ɗaya aka cike cikin tsoro to muna fakewa ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta faɗa a hadisi لو القدم المعلوم في البعث والندى فقد وهب الاعلاق واستلم العدا وفي كل خير جملة بلغ المدى بواطنه نور زواهره هدى فلا هديه يخفى ولا نوره يخفى له القدم المعلوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك معنى تيروا وتننن شيئا يرى تيروا wato gabatuwa sannan ne filbasi a wurin yaki yana maganar yaki a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya tsere ga kowa a cikin halittar allah ba wanda ya kai shi tsananin yaki sallallahu alaihi wasallam wanda da haka nan yana da kadari sannan ne mana ya shi ne a gaba-gaba a abin da ya shafi baiwa kyauta فقد وهب العلاقة وزم الله صلى الله عليه وسلم كما يدري أتبني يزوع عليه يا بعد العلاقة وتدوك يا من يوى كما يدري شو بلا يقول أتشدك أهو فعلى أفضل بيانا مئة ناقة فوق وتقوانا حتى نرى ممن تقرب فوق أبو سفيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر أبو مئة ya sake kara masa ɗani ya kara kara masa ɗani don da ba shi raƙo min ɗari uku a lokacin guda ba shi minti ɗaya ya ba da raƙo wani ya zo ya rauci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu layi amini suna amini ai bwane zan yi suna taimakin da amma ba nan da ba shi raƙo ɗari yace na gode ya rasu Allah ya ce a lara bar ɗari yace na gode yace ya kara wa ɗari ne ɗinke da gudu kawai mai cutar sa gudu ba zai mutum sai Allah to saboda haka babu mutumin da yake gaba da manzon Allah a wurin baiwa sai wa abal alama hakika ya bada dukiya da yawa ya taba ba wa babban sa Abbas da ya kawo dukiya na wato kudi gari kudi mala ga sunan kawai jinariya ne aka zo aka zuba su daga bare babban da ya dana bari kudi ya ce babban da yabo abin masani kawai ya ce ya yabo irin kif alkiki burin nan ya zo ya kura irin da jin daɗin nan ya kura ya kura san da ya cika ya zo ne ɗauka ya gata kuɗi ba ba gari kuɗi ba ka wanda za ba ka ya ɗauka ba sai man zama sallallahu alaihi wasallam yayye ya ɗauka da gari sai a kan ya ɗaura shi ya ɗauka a kare ka ɗauki dokinka ya rage ya yi ya gagara ya sake ragewa sannan ya iya ɗauka. Sai ba manzo Allah wa zai iya irin wannan kyauta. Fakan wa haɓar alaƙa hakika annabi ya bada kyautar dukiya mai yawa wasu kalamar ida ya turkuce maƙiyansa da maƙiyan Allah. Ya turkuce su su Abu Jahil su Ubud ibn Abi Mu'ayyid su Asi ibn Wa'il da makamantansu ya turkuce su. Wa bi kulli khairin جملة وفي كل خير جملة أتجد دكتور ولي الخير جفاكي بلغ المكان هذا يا كي مشكا إن اللي الخير ده جفاكي النوع الخير جفاكي يا كي غاية مقرع أو المايا duk wani wanda ba ta fara ta jira sama da shi a wajen alkhairi wa wabidahu fa'idin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dur aqimi sallah wa zahiruhu abin da ya bayyana kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huda shiriya ce zalla in ka in ka dube shi sai ka samu shiriya kawai fala hadi ya ba babu shirya manzon Allah ba da ta koya kar ka dauka shirya a nan da koyo take sai an yi kala rubawa an yi ta kamar yadda ake neman kayo a cikin bandu a a fili take yace na farko akan al-muhaddathu min ba farar hanya sol ba wadda zai bace wa ba da kauce masa sai halakacce kawai ولا نور يخلو babu hasken manzon Allah kuma da yake koyi da wanda yake fice hasken sa tarwau yake shiriyar sa a fili take wata ulama sallallahu alaihi wa sallam lahu qulubun adbun wa birrun wa muslatun wa sabrun ala jahil shuhuri wa muhlatun wa wajhun kama la admina al-badr jumlatun bahirun مهيب لن تعاينه مقلة من الناس إلا شبع الرعب والرب له ملك عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال دائم تبيعة هذا المنزل الله هاي تبيعة فضوي دائم وبر جاكما كوتا أو المنزل الله صلى الله عليه وسلم نكتا ومسلته ga na da zumunta duniya ba da zama zama Allah ta da zumunta wa sabr ga kuma juriya hakuri kenan ala jahil juhuri hakuri da juriya akan jahilcin jahilai sai mutum zai kwaba wa manzon Allah wanta a dare zai ya kafi ne da kawai mai kashi a tashi ba za a ca akan mutum a gama da shi amma da bai ba a kusa sai ya kwai zai hana ba akwai da zai shaƙe shi sannan ya shaƙe wuyan sa su sai dawo da ta za su cire kan wannan da bai kun da kana ku tambaye shi mana to me yasa ya haka ta wai wai ba shi yake nuna ne da zo wannan kwan sai na kuni na kawai sai shaƙi wannan Allah wanda da da ya kalle shi kawai ya nufi ya ya ya bace a shaƙe shi kawai sai shaƙi ko ya amma sai ya hana a zan kyara ya je ku tambaye shi ne me ya haka ne nema an yi ku tambaye shi sai ya muku bayani tukuna ce ba shi yake nema ku ce ma ba haka ake yi ba kuma na ya waye da ku tashi da zuwa ba fara ni kuma ku ce in biya shi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ba ka ba mai haƙuri akan gwamnatin jahilai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gurin in kana neman na tsetse to ka zo da manzon Allah haka muhulat na tsuwa ta kare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tausasawa duk kalmar da na dauka ji shi da yawa tana daukar nutsuwa tana daukar kuma tausasawa taushin hali sallallahu alaihi wasallam wa wajibun kamala admin al-badri jumlatu ga iska a wurin manzon Allah sallallahu kai ka ce ta bayyana ne daga wata dare cikin wata dare sha hudu cikin ke daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ɗauka fuskar ta bayyana ne daga wato wata wanda yake dare goma sha hudu amma shi alfada zai da na ya yi a kokarinsa amma shi abu hurera abin da ya riwaita a cikin tirmidhi ya zo cewa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka anna shamsu ta tafi fi waje kai ka ce ba magana farin wata ba farin wata na karwa ki ne ga ya to annabi kai ka ce fiskar ta da rana ma daga fiskar take tafiya take samu hakkin da cewa duniya ya shi duniya ya in ji abu ne da ce ga fiskar annabi baka taba gani abu mai kyau da wannan ba صلى الله عليه وآله وسلم وهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من tsananin kyau ne muhimmin mai tsananin kwanci ne sallallahu alaihi wasallam saboda kwanjininsa wanda tsohuwa ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kalli fuskan manzon Allah ta gani ko shi aka ganta ba a karkarwa gaba ɗaya ta tana karɓata tana kawai ta ce hau mili a yake hali tana ki kawai zuwa kai ya ke baba idan ma ana ibn ibrahim min quraish ta'bul kadim ni ba kawai ba da sun jawo dan wata dattijuwar mace wanda take bakwai sha mai cin gashashen nawa kirishi kana wani ya kan matsayi a nan da in ji sallallahu alaihi wa sallam idan kawai da kan Allah mahibun mai barci da shi sallallahu alaihi mai haiba lantu lantu ha'ari da hukumulatin ido bai taba ganin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam ba idaniya da san taba fuskantar manzon Allah ne nas daga mutanen duniya illa shafa ru'd wal dubbu sai ta kwace ta gauraya da tsoro da kuma soyayya idan ido ya kalli manzon Allah to idan sai ya cuɗanyu da tsoro da kuma so da ka gan shi ganin farko to ba ka ci ka tsori da in ka kalle shi ko suka ji ba abin da kake so ka fiskar kawan manzon Allah amma yana da tabi'iyya da tasbiya in ka san shi zaka ji kamar ka zuwa ka rungume shi sai ka rume shi kawai sai tabi'iyya tabi'iyya sai ta tunkura ka ka ji kana makaka kana abu shi yasa manyan sahabbai ba za iya kura a nabi sai su sun barka radiyallahu ba ta kai kallon sa sai dai yara su suke kura a ɗari kallo su gama mai kallo sallallahu alaihi wasallam ala inna mawlahu arada bina'ahu fa'azzala minhu خلقه وطباعه فأبحل منه دينه وأشاعه بليغ إذا إذا استعصى إذا استعصى اللسان أطاعه لسان بقول الحق منطلق الرقب ألا ya ce ku faɗaka ku tara hankali mutanen duniya in ci shi imam al-bazari inda maulamu lalle majalisin lamarin annabi muhammadu sallallahu allah ke nan ubangijinsa a radar bina abu shi ne bayan so ya zaɓi annabi muhammadu sallallahu ibtina'u yau da an ayi haƙuri ba mu ta ƙoƙarin kawo abubuwan da muke kawo jiya kowane abin da mu ƙoƙarin jawo aya to saboda yau karatun awa ne ake so a yi ba a so kuma abin da zai jako da suke nema sosai a ba da dama saboda ya zama ne awa ɗaya karatun a yi akwa a ranar ina a kaga da za mu yi karatun jiya zai wuce zai mu kawo aya wasu tsana a dukkan yana su wasu tsana a dukkan yana su kaga yi ku ta kawo yau wani fasana minhu khalqahu Allah Ubangiji ya gyara wa annabi Muhammad halittarsa. Kamar yadda sai na Hassan ya mara ko, a wajen wanda mu barna min kulle aiki, wanda an gaba ko dai ita kamata shawo. Ya Rasulullah, Allah ya halicce ka ne kana mai hannun riga da dukkan wani aiki. Annabi ya yi hannun riga, kau da shi da duk wani aiki. Idan an ce wannan abu da za a gani ne a cikin mutum, ke kai, amma ai da tattawar da na yi da na yi da bayan da wani kamar da na kai kamar da ya yi da a kai abu da nan ya sun yi da ya zo da nan da ka na kai ya shi ka da nan da ka na duk wani abu da wani zai da yake an ya ka na ana yi to Allah ya kuɓutar da mutum Allah ga a ga wani abu a cikin sa da ka na aka yi ba yanda aka yi shi ba sai kai ya rasu lai ko ka annaba ko ka kamar da shawo kamar ka ce a irin yadda aka yi kan nan ka yi tsaka a Allah Allah yi ni kaza yi ni kaza sai sai ka kawo sai ka tsaka mai yadda kake so yi ka sallallahu alaihi wa sallam wa tiba'ahu Allah ubangiji ya gyara tadoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji a sallama halin Allah ya gyara maka shi duk duniya ba mai kyakkyawan hali irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bal duk wanda ke da kyakkyawan hali ba kowane iri ne auren da ya samu shi can abu ya samu a ba za a yi mutino Allah ya bayyana wa mazan Allah addininsa wa asha'ahu ya yana addinin ya nashara shi a cikin duniya balighun shi sai da Rasulullahi sallallahu alaihi mai tsananin fasaha ne idan ta idan ta balli halu wato tun lokacin da harshen wani ya saba shi bai yi fasaha ba fasaha ta tsananta a wurin wani harshe na wani wanda wato ba amir muhammad ba to ana a wurin salon sai ka ga wani irin harshe ya yi biyayya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da kaulin haqqi da faɗi irin na gaskiya yayin da ma'ana su abu jahil harshen su su yayi talatinci ma'ana ya yi imina wurin faɗin gaskiya a kan manzon Allah an gane ya yi tsanani a wurin su to sai a samu damu sai a zo wani irin su abu ya yi ya zo da zama sai ke in kana so in ba da gaskiya da kai sai ka gaya ni me yake cikin wannan jakar kuma sai sai abin da yake cikin jakar ya ba da gaskiya da kai sai ka zo ka damu ne wasu suna cewa yau ke ke amma ba yake ke wani abu da yake inganta sai ya ce ka fito da shi in tambaye shi sai ya fito da damu sai ya ce sai kai damu waye waye kake bautawa ya ce wanda Allah shi sai ya sama tabarkan da suke kasa kasa kasa da fara amar da da fara ambaliyar tauhidi wanda fara ba a duniya yanzu kafin a samu mai barin tauhidin da wannan damon ne yana da wahala da harshen sa yace ni kuma waye yace ya fara su waye kai ne annabi Muhammad wanda Allah ya aiko ka zuwa ga halitta yayin da bayani da fasihin harshe to shine nan imam al-Mazani ke cewa idan da idan ta'adan lisanin idan ka samu wani harshe shi yin fasaha yayi tsanani yayi wahala a wurinsa ya gagara yin fasaha irin harshen su abuja ne da makamantarsu to a da a wuce ranar da kaurin haƙƙi ya samu wani irin harshe kuma kamar na su dabo ya zo ya yi biyayya ga maganar manzon Allah da umarninsa ya zo ya faɗi gaskiya akan manzon Allah ko kuma barira ko wanda ta zo ta shayarwa da ta zo an san dai da ne kuma tana da mara a wurin gwamnati ta yi ta tsalle tana cewa shahadu annabi Muhammadar Rasulullahi yana kada jini da tana juri tana dantsewa haka kura ya yi magana magana sosai annabi ya ba shi da gadi ko na garken jima'i kura fa duk mai sannan na nama aka ba shi kulawa da garken shanu awaki da jima'i a kwan ya kuma yi ai mai shuka yi ba shi a amana ya ce mai shukan ya ce musulun da awon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so saboda haka ya ce munzalimun kuma ya yi magana ya furci shi harshen da muke magana yana a halin sakacce ya yi magana wara-wara dalla-dalla raɗabu maganar kuma ɗanya sharaf kafin ko Qur'ani ne ana cewa in mutum ya iya karanta ne zaka ji ana cewa yana karanta Qur'ani dan yin sharaf kamar yadda aka saukar haka abin ba ya faɗa ko man sabra wan yaqra al-Qur'ana raqaban suka ga ne faɗa da duk wanda yake so ya karanta Qur'ani dan yin sharaf kamar yadda aka saukar da shi to karatu irin yadda ibnu ummi abdin ya karanta Abdullahi bin Mas'ud kenan haka da aka faɗa mishi da tallawa ne له ذكر قياس خلقه بالحق منزعه ولله عند الامر يحزب المنزع وفي كل غد دعوه يسع والطع بيان له في النزع والضر موضع عليه تحل السلم او تومة الحمد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم له مأخذه annabi yana da wata irin marika bil haqqi kuma da gaske cikin tiyadi da cikin tiyadi da kanki a wurin jan halitta sai na rasula yana da wani marika da gaske kuma yake da wannan marika a wurin jan halitta ya tashi kawai wani da ya kalle shi kawai sai musulunta ko ya gama da sun haɗa ido da musulman sai kawai ka tsaye ka ce kana la ashhadu an la ilaha illallah kamar yadda magadan da ba wanda suka samu wannan wani shi ibrahim da ya zai gana an yi haka ya ce wani ƙauri gari guda da ya haɗa ido da kuma sun fi da gari da hannun ya an ne fa baki da ya sun haɗa ido ko sai musuli musuli ta ce ko ya san Allah ba duk wani biyar biyar na an wuce shi ba radiyallahu ta'ala lahu ya da kanki da haƙƙi masu a nan yana da fa'ida da gaske a cikin wato jan halitta walillahi inda al'amari ya hazutu masu ko haka ne yana da mafaka shi ne mafaru din yana da mafaka shi manzon Allah sallallahu a wajen Allah ubangijinsa yayin da dukkan al'amari ya tsananta shi ne walillahi inda al'amari ya hazutu masu yana da mafaka a wurin Allah duk lokacin da al'amari ya tsananta ma'ana idan ko da fagen yaƙi a kashi sai ya zama Allah yana tare da annabi Muhammadu ne kawai sai dai kai kokari kawai kai tarayya da manzon Allah kai kuma in kana so ka kubuta ka zama mafaka shi kadai ne mai mafaka mai fakewa da Allah kowa sai dai fake da shi an gane bayani وفي كل مرة داره يتوقع كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin dukkan lamari cikin dukkan wani babban lamari da ake jiran wato cutarwa ga lamarin tunan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wato mafaka a wurin Allah cikin wannan cikin dukkan wani lamari wato wanda ake jiran cutarwar wannan lamarin to a gari na da mamaka a wurin Allah a cikin wannan zamani ne kowane iri ne kuwa na ba da bayanin jego irin da wancan kafin da yanzu ya kan annabi bayan da ya kuma yin zai zai huta ana ana yaki sai yake manyan na ɗauka ne waye zai kwace ka hannuna yau ya ɗauki tukuri annabi annabi ya rage tukuri sai ɗauki tukuri annabi ce Allah kawai sai ba ya faɗi ta sai ga shi mai ruwa ya ce kawai sai ga shi a gefe ga nan ta wuri a gefe irin sunan Allah ba ɗaya kawai da annabi saboda ainihin yadda annabi yake tare da Allah annabi ya zo tukuri ya ce ɗan ruwa zai hana ka ya hana ni ce da kanka ya ce wallahi na ranka wallahi na san ka na san halin ka sai ka to sai mai ya ja ne kai na san ka annabi ya rabu shi kai bayanan lahu fi dhanbi wal birri wa al sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da bayani bayanin kuma yana bayanin da yake da shi din yana da zikiri yana da gurbi a cikin amfanarwa da kuma cutarwa annabi ya yi bayani to idan ka bi bayani to insha Allah za ka amfana idan kuma ka ƙi bin bayani to za ka cutu a gane samun zaman lafiyanka ka samu moriya to ka bi dukkan bayani da annabi Muhammad ya yi rashin zaman lafiyanka cutuwarka tashin hankalinka kar ka bi bayani da annabi Muhammad ya yi shi ne abu da wannan jumla تقصى بيان له في الذكر والبر مواقع سيدنا رسول الله yana da bayani wanda yake da fije yake da gurbi shi bayani cikin ambararwa da kuma cutarwa sai ya auku in dai ya bayani ko ka bi ka ambara ko ka in ka cutu alaihi tuhallu sallu aw tuqadu al-harbu da bayanin annabi Muhammad ibn sallam da ya yi shi to an sallu za ga an warware sulhu ko da bayanin da ake warware sulhu mana yana ma cikin sura su a tawa ko ayoyin da sai na ali ya tafi din nan da su ya samu sai na a shekara ta hijira ta shekara ta tara da aka umarci sai na wani a matsayin amirul hajji na duniya ana ta aka aikata hajji ana cikin hajjin sai sai na abubakar sai ji kukan godiya tana takuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to annabi ya shigo gari magana ta kare kuma za a yi sallah ya ta ila da ga da annabi ya shigo gari ya yi idan mun da Allah yace a jira kawai sai daga sai na ayi akan rabuwa kamar dai mutum ne yake wannan mashin din da kazan ga dawa ne a ko motar to su kuma kukan takuwar manzon Allah da suka ci ko ba da ta daga ta an hada dawa har za a yi kama da jami'a sai ka sun gani yana sai na anya zuwa ta an turo ka ba yana gurin hajji an ya ga da diko sai ta tana wani kafin hajji ba an tarko da wasu ayoyi ne guda goma a cikin suratul tauba aka ce zo maka da sun kawo su daga yau an haramtawa duk wani mushriki ya ke wani ake kawo a jirginsa saboda sun wani wani alkawari da haka sulhu ya kare daga yau to shi ne aka tsara alaihi to hannu da hannu da bayanin manzo Allah in yayi kawai magana ta kai za a yi su in suka saba kin au to qadul au to qadul harbu da bayanin da kuma ake kullu yaki da ya ce maza a fita kawai to ko da gaba ko ba a fara shawari misali ku cewa ya rasu da koda inna sai dai inda ya fito ka sai ba ya yi kuma kuwar ba ko a yi cewa in ya su takar ma da ya dace da kuma suratu ali fara an gawa na ko wani da lokacin da alika da wani gomi da makaidar kita da ya fito bayan shawarar sofi don ta manya da na da suka suka uku suka yi best aure suna wanda su farma masu hannu a da ce mafi dan mutantar su a gabza ne ko mu bari su shigo tun da garin mu na Madina ba a cin sa da yaki da mu da matan mu mu dauki mata mata su dauki ta are mu kuma da makamai mu mu gama da su don da su da ya su da mu bari su shigo mu da makamai matan mu da ta are da duwatsu mu raka raka da su an yi ce to mata ba ku kuma da kuma suka da haba ya su lallai mu fita mu taka karnu kan barkar Allah kan so mu shi tsoron su mu ka zauna an gaba in ka ce ma tsoron su ne mun zama na kwace ai da farko an yi zama a sanya ya ta tumure tsofaffi kawai daga baya ranar juma'a a da ya fito hudu a kawai aka gan shi da suluke da kwalkwali da makami a hannu da hakan ya hau kan yin bayyana hudu ba da kan ce za su kawo ayoyin jihadi wani ƙasarin hakutu yayin da ta yi wani abba sai abin da ya shafi ɓangaren samari suka zo da a gama hudu a yara sun lai kar mu takura ka kar mu matsa maka da mun ga inda hankali kai ka kada kar ya zama mun matsa maka ne yakin nan in ka ga kar a san ya rasu lai ba wani abu ya rasu lai ya ce ai ba a taɓa annabin da ya damara ya fita yaki kuma ya kunce damara ba ko ba a fara haina ya fita da damar da alaihi salatu wasalam ya taka ya ce shi uku ya ja zuba aka fita aka je ya shirya sojoji shi da Allah ya kima da labarin wa in ka tuna lokacin da ka zauta mai harika kai cicibi kai asubanci ka fito yana kashi kuma mai da Aisha amma sai aka je a halika ai Aisha ce ya fito ya ja su kan akwai ya zai jera kai karin shi da ruwa a kadara na wuce a kawai na takaitawa a takaice zo shi da sojoji bangaren dama bangaren farko da yan baya a shirya ya zo ya shirya sojojin nan daban shahu in ya bude burafikin da ya kiri a ina to haka ina da ya shirya sojojin da zaka ga ba su daga nesa kamar da shahu ya bude hukuncin sa ya tashi yana kiri wannan to haka ina da ya shirya shi ya sa Najeriya ta ɗau salon abin da aka faɗa a hadisi aka da shirya sojojin sa ga yadda suke yi da shi za a ke sa shahu ɗin nan wajen shawa tambayi a Najeriya. Hadisin su yana ba. Ana badu wa ayyullahi ayyar iyafatin ala kulli bi fajrin ko wa kulli iyafatin wa kaifa yujara bi ihtira'i khurafatin bari'un bi shakki fadri min kulli afatin fala nafarun yu'za ilayhi wa la tamur wannan shine wajen karshe alafa ayya ina mutum alafa ayya ina mutum sai na rasulullahi ya ɗaukaka matuƙar ɗaukaka shi alafa ayya ina mutum ya dauki ga matakan ɗaukaka da wa'ayi na yi da wa'ayi da Allah Ubangiji ya masa an ko kai ne aka ce an kawo ma bayani misali daga Buhari cewa kaza ai yau ina magana na a jaroci mu nan da aka ji labari Buhari ya aiko da wani manzo na musamman daga Abuja ya zo gidan da kuka tauna ya zo da wasu bayanai ai dole ka ɗaga hanci koya koya to dalle Allah ya turo ashraful malaikati ya zo da abdalul kutubi zuwa ga annabi Muhammad ai da kuka ta kai da alama alla ina bane annabi ya dauka mutukar daukaka da wahayin Allah da wannan wahayi da Allah ya turo alƙawarin sa shi ala kulli bi mutakin daukakar ta ta ta daukaka akan dukkan wani mai canfi irin yan canfi din ko ya zo ko shi na a ya zo kasuwa ya tara mutane ya ce wai a kan ke tafiya ko in tashi da mutane a bayan ko ko irin masu wannan kudin moto ko ya ce mota ya rika mata magana tana tafiya ba ta ne ba ne ta ya ce ki kona sai kona ya ce ki kaza a yi kaza a haba lamarin manzon Allah ya rusa wa kulli iyabati kuma lamarin manzon Allah da suka ya wuce duk wani bokanci duk wani bokanci da kuke ke da shi to lamarin Allah ya taka shi wa kaifa wa kaifa yujara bari بليل بشق الصدر من كل آفة يا ذا أفتنت بري ودع الكبر ودع الكبر تدشي من كل آفة تقول لك إذا شبيت الجماعة أنا يغير الإجارة يا ذا أفتنت بري wanda yake kubutacce min kulli afatin daga dukkan wani aiki yana ya kubuta daga dukkan aiki da shaƙin rajin ta hanyar tsaga zuciyarsa da aka yi aka cire rabon shi ɗin ya ga baya ma ba zai iya mayar da ita ba saboda wannan wancan zuciyar da aka yi ba zai ma iya ba yadda aka rinci manzon Allah kamar da shi da ya fara tafsirin sa yanzu sun suka ba a ce shi yana firewa yana tashi ko dan adam yana firewa shi ma to yadda dan adam baya iya firewa kamar tsuntsu to haka annabawa gaba ɗaya ba ba ka iya da haka Allah ya yi shi ya za a kwatanta mai wannan irin sifa da tira'i khurafatin da irin ƙarere da ake danganta da khurafa waye khurafa ana tarihi to ba kai da wani sai a kan ba da tarihi ko da abu kuma a ce waye khurafa saboda ko kama a ji irin ƙarere ba wai zo a ci to aiki da zuwa ba don ka ji ƙaryan da tabbata kila a tarihi ba ka taɓa jin ƙaryayin wannan ba kila a ba sai ka ji ne halala mamu yi uza ilayi babu wani ɗan ƙanƙanin laifi ma da zai da za a danganta shi da manzon Allah wala ta ku kalla da su ne ba ta ɗan ƙanƙanin zaman kenan ko ga ya bani illa nama ko ina rabbaka wasiul maqdira to ko an ɗan ɗan laifin ba ba a dangantawa ga musan Allah yau zalim kenan danganta ba a danganta ko da ƙarami laifi idan su zuwa kai shawara kan duk aka kuma zunubi dan laifin zunubi to cewa alfazazi a tara hankali wa kaifa yujara ya za a kwatanta bari yun wanda ke kutacce min kulli abadin daga dukkan ayyukan da shi ta hanyar an tsada zuciyarsa an cire da bushe ɗan ba shi ba yin laifi lamarinsa a ce za a ya za a kusanta shi gaskiya da kurafati da irin ƙarairayin kurafati ƙarairayin na tarihin kurafati ne wane ne kurafati yan uwa labarin yana da yawa amma za mu nemi na labarin kurafati wani salihin bawan Allah ne in ji annabi Muhammadu. Na farko ba sa labarin farko ɗauka labarin a sa'in lawali na ne ita zama bai tuli a ne bukar zama a shi a annabi ne ke ba da labari wata rana yana zaune cikin yaran ana labari labari na da kawo labari da ke larabawa idan mutum ya zo aka ce in ya samu abin nan fage kada mutum ya samu wuri gindi ya ga yana faɗin magana da ba suna ya karba idan ya tsaya ya dunkule wata ƙarya ya toya ta sake ta to sai an ƙarar da ya za ya tashi a rufa saboda nauyin ta to larabawa an ce a tarihi da idan mutum zan kai ɗari a sace kuna ba kuna ba kamar annabin da ake zuki sama ne ko to haka laraba kai kuna ba kuna ba ya ba da labarin ga kuna ba to kuna ba annabi da ke sai ga a shakin san labarin kuna ba nan da an yi magana ne sun kai kuna ba a tani da ake sai a gane ne kun san wa kuna ba nan kuwa sai aka gyara rawa sai aka je fara bayani ce kurama mutum ne wanda yake irin kaman da ake cewa abu harkar kasuwa din nan wato yana harkar irin sayar da sayarwa ne to sai ya fita bayan gari gudan gari da ya fita sai ya haɗu da aljanu guda uku ya fi da wa'ina aljanna ta rankar aljanna magana da suka kama shi ɗaya a cikin aljanna ce muka shi ɗaya kuma ce a'a kana shi shi muka ce shi kada yake sai ba ɗaya ce a'a kar mu sake shi kar mu kashe shi mu tafi da shi garin duniyar aljanna ke nan mu je ya zama hadini mu kawai ya zama hidima mu samu hadini to ana zaune ana cikin wannan wanne nawa za a yi cikin aljanu wannan kuma ba yana kallon abin mamaki shi ya shi aka mai waya aljanu ba shi bai haɗu ba ana tattaunawa ya za a yi sai wani mutum irin masu fataucin nan shi kuma ya zo zai wuce sai kan da su a zaune a wurin da ya tattara su sai ce barkan ku dai jama'a barkan ku sannu sai ku je wala ita me ku kuma ana ajiye ku a dokan dajin nan haka tsakiyar jejin nan wuri na ta tsoro tsara aljanu su ku kenan kada magana ne muke neman warwarewa wannan ne muka samu yanzu muka same shi to shi ne ɗaya a cikin mu yace za mu kashe shi kawai sai kuma ta akan mu kashe shi muhaddisi ya tafi ɗaya kuma ya ce a'a ya zama hadisin mutane shi duniya duniya alamu mumin aljannu sai to ita ya mumin aljannu za mu tafi shi duniya aljannu mu je ya zama hadisi wannan shine bayanin da muke ciki to dai ko ta ce to yanzu abin da nake roƙo a cikin a nan shi zan ni ma ina da wani ina da wani labari da yake so ba da na ba ku wannan labarin in ya burge ku ni ma ba ku na iya kura ma ku zama kajinan ku kai mu duniyar aljanu hadisi ne ba wannan hadisi ne tarikh bagdad a cikin an kawo shi albidaya nihaya an kawo shi tabarani ya kawo shi kai ni na fara kawo ma inda kai imamu ahmad ya kawo shi cikin musulun nashi ya kai wani daban-daban shi wannan labarin sun kura mata da sai ya fito in labarin ya kuke ku za ku yarda ku haɗa ni da kura mata ni ma ku sani cikin kura mata ku zama masu hidima ku suka je kuma suka ba da labarin mana wuce in ya kuke ku za a yi haka yadda kan yawa sai ya ce wato abin da yake faruwa shi ne na kasance wata rana ina tafiya da ina tafiya ku ji ba ƙarya ce ba ina tafiya ina tafiya kawai ina cikin jirgi ko sai ishi ruwa ya kama da ishi ruwa ya kama ni sai na ta neman ta ina da ruwa sai na zo ta rijiya na zo rijiyar nan babu abin ba kawai sai na shiga ciki ga duru sannan na shiga cikin ruwan nan zan ɗaya ruwan nan sai kai kai sai da jirgin a cikin tuhuwar rijiyar nan wani wani ya so mana gida kan fita ka ba mu ita sai da tsori da irinta magana kawai ba a rubutu idan na fita sai na gaba kai shi wannan wani ya karbi sai na sake dawowa na shiga har sai da jirgin kai wai shi kuma wani wuri wai shi kuma gidanmu ka fita mana gida da ce sai na zaki fita kawai sai daga ba gaskiyar magana ba yake hakuri ba kawai sai na zaki na ce wa gaskiya ta ce musu wannan sha abin da zai faru ba ya ce sai na koma ya ce kai wani ya ce kawai sai na sa hannu kawai sai ta koma kawai na sha ruwa sai na zaɓo shi kawai na biyo sai na ji an faɗa a cikin rijiya wannan da ya sha ruwan nan in na miji ne Allah ka dawo da shi mace ya ce yadda ya tashi kawai ina fita da shafa sai da sai shi ne da ta wani ji ya fi da jima ma sai da ji al'aura ya dawo na mata kawai mace kawai ci kawai na da zai kayan kwatanci na na ci gaba da tafiya a hakan da ke nan sayar a matsayin mace to da kake wani sayarwa sai na samu sai na samu bane ba sai na samu bane ba suna ce suna so na a kan ta kawo da juna ba kowa yana so ka to karshe dai na dai ne ta da wani sai aka daura mana aure a nan garin da nake aka daura mana aure kwance ta shi kwance ta shi dai a takaice wata rana kawai har na samu haihuwa na yi cikin haihu na sake haihuwa na biyu ya'ya biyu muna zaune da miji na wata rana sai na mai miki su shigo da Allah ya miki su ne bara in je kasar inda ka fito ya gani a aure ne dan kuma ya miki su ne da ya'ya na duka ya'yan maza ne kuma duka shi kenan sai ya ya kama mini ya mata izini ya mata izini da ta kama hanya tana tafiya a shirwa ta masu cikin jeji kawai sai suka zo wannan rijiyar rana wancan shekaru da kawai ta ce yaran suka ta daga da magana ba sai ya ta shiga sai ta shiga da ta yi kawai wani ne ya zo ya zo mana gida a duka kawai na rai ya ce ta fita saboda da duniya ta sake dawa a kan kama wancan tsaro ta ce kan yaran nan ba a kan su mutu wanda ta ce ta shaka ta ego ta ego ruwa ta kawo yaran tana fita ta ce wannan dukiyar shi da rijiyar nan in mace ce Allah dawo da rijiyar na rijiyar kawai sai ina taba kai da wani jina da shi kawai na taɓa yin ji malu mama na ji kawai komi normal kawai na dawo na rijiyar yara suka sha ruwa ɗaruka kama hanya muka tafi garin mu muka dawo to ka san gari ya ce garin mu kun san babu wanda ya san labarin abu da ba cewa na taɓa dawo haka ce har na ji an aure ni har na aiki a yau nan to na je sai shi kawai sai aka kan da kan cewa waɗannan yara kila inda na je mataucin ne na je na yi aure a matsayin na namiji ba san ya ake ba sai na haifo su na dawo su to ana nan ina nan ina zaune a gida wata rana kawai sai na samu kuɗi sai na sake nima sai na nima ce sai na yi aure sai muka sake aihuwa na samu yara biyu maza kuma har yanzu suka dawo yara ku da ce to kuma aljanna nan nake tambaya fatawa ina so ku mun fatawa in ko ba ni fatawa to shi kenan sai in ku iya bada fatawa nan shi kenan in ko ba ku iya bayarwa ba to sai sai zama adali abu ya kula da kira a kawai shi ne a nan waɗannan ya'ya guda uku idan na mutu kan ya za a yi gadon su waɗannan da yanzu uban su waɗannan wani ba wani yana za a yi aljanu ya ce a wannan ba ta sa shi ka zo mu zauna kawai mu haɗa ka da kurama zauna kan da ta kokari a kan duk kare ne ya ta ta tuna cikin zama to ba a tabbatar da doka a yi da kuraba ba ma'ana ba a gama zartarwa ba ana an gama ba da labarin wannan kawai sai ga wata wani kawatar jimila tintu tintu tintu ne zai wuce za a kiwon da biyar cikin kuraba sai da wani a'a bayan jini ya wuce sai ga wani mutum ya ya zo da gudu ya rika da wani tamshigar anara sai sai ciki ya ce kuma bai ake kwanan jama'a bayan Allah bai ake kwanan sai suka ce a'a sai ya gaji labarin ga yadda aka ga yadda aka azan su ɗaya ko labarin yadda suka tsinci kurafa har aka kai da wannan mutumin ya zo ga labari mutumin shi ma gashi gashi gashi wannan shi ne abin da mutum ke kenan har labari mutum ne da ya zo da ya to a to ai ni ma ina da nawa labari kuma mai burgewa ne inda zan ba ku labarin nawa in za ku yarda ni ma sai ku sa ni ku haɗa da kurama ni ma ita to ka ba mu labarin ma mu ci to shi wannan bawan Allah shi kuma yake mu goma kafin mu yi alheri to sai da ya rasu da baban mu ya rasu sai muka dawo hannun babban yayan baban muna zaune a ƙarƙashinsa to sai yana da wata ƴarsa ya aifa yar nan kan kasar mu kan garin mu sarki ne wa malamai ne masu kuɗi ne duk kowa kawai yana son yarinya a takaice dai yarinya aka manema ta goma wata rana shi babban mun yana da jiminan nan da kuma ya wuce to sai jiminan aka yi aka yi sai aka rasa wata abawa ya yi saboda kyanta da ƙaranta sai ranar jimilan nan ya kuce babu babban nan kuwa ya yi jimilan nan ya sun shi ya kula da shi ba a kama wanda ya shi jimilan nan kawai sai ya gudu babban mai ya ce to dama ta samu duk wanda ya kawo min wannan jimilan to shi zan tsoron da wannan kyan maza a fasama yace lokacin shekara ta goma sha bakwai yace da na sa jini da muka fadama dukkan mu goma muka sa jiminan nan a gaba gudu nake yi gudu kuke yi jiminan nan gudu yake yi gudu nake yi ni ne ban jera gudu ba jiminan bai jera gudu ba shekara na goma sha bakwai aka fara haka yace yau shekara na ta da lokaci juna bai tsaya ba bai tsaya ba shekara na tafayin da bakwai yau gida ce kawai lallai labarin nan kai ma akwai akwai kuciya zaura gajiya da zaura zaura zaura kai ma labarin ka akwai akwai so an zauna ya zauna ya samu shiga tare da kurafa kafin a yanke hukunci sai mutum sai wani sai ga wasu mutane guda biyu wani wani zaki wani zaki ne da yaro yaro akan doki ta mata godiya tsoho shi kuma akan doki na miji suka zo wucewa sai suka tsaya ko kuma me ya haɗa ku a nan ya ake ku a nan dokan jeji haka jama'a sai aljanu suka ɗebo labari shi ma suna ba shi ai ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi na kai ce ce to kan ba an labarin mai jiya ce to ai kuwa ni ma da zan samu a haɗa ni da kuramar nan ina buƙatar domin ina da labari ni ma ina da labari labari na shi ne kuma wannan yaron gara ne yake ina da ina da wani abinnan wasu bayi da na ce wata rana kasuwa na ciwo su su da na sayo bayin nan a kasuwa sai na zo na ajiye su na bautar da su shekara da shekaru to ana nan wannan ɗan na da kuke kallo sai sai mafarki da daddare mafarkin nasa shi ne sai mafarki ga wasu mutane suna cewa ka kai ne ajiye ka kai kuma a yahudanci ka karki addinin Allah ka kai da Allah shi kare ka shi addinin Islam kai ka kai ai kamar suka kamar ko su mutane haka sai ya yarda da ya yarda ya musulunta sai suka abin nan sai suka ce masu mada ɗauki ɗauki kayan noma mu tafi gona a mamakin ba da ka ce aka nuna mara gona ka ce buɗe ta ya buɗe ta shuke ta ya shuke ta wai dan ya lafa kenan yake ba shi labari shuka ya shuka a gaban dan wai gonan ta tsiro nome ta ya nome ta a gaban ta har ta nuna to sai ya girbe har ta kai gari aka kai haɗin aka surfe aka niƙe sai ya je sai ya kunu da ya kunu yana rike da kunu a irin kamar tasa din nan sai ya sa ya dafa kunu ya gama kawai ya sa baki na sha kunu sai ka kun ka kai daga sha kun ka kai daga sha yanzu din bacci kake yi mabarki kake kana jin mabarki kake don ka farka idan ka farka kuna ji wannan bayani sai ka ɗau kunun nan ka je ka samu wancan akwai bayan baban ka guda biyun nan ka je ka ba su kunun nan su sha ƙarya suke yi ba mutane ba dokuna ne suna shan kunun nan za su koma dokunan su idan suka yi su sha kuma kai kai su sha suka ji ka je ka samu baban ka ta sa yi tilasta su sai su sha to ya ce ko yana farkawa sai ya ga a hannun sa da kara a cikin kuma mai zafi shi nan tun da an ce wani bacci yake ya farka to dai farka sai ga kudu kudu a hannun da bai wata wata ba sai wuce kawai kudu wani kan bayi ya je ya ce ga kudu su sha suka ki yanki suka ki kamar yadda an gaya mana mafarki yanki sun iri sai ya je ya je san babansu babansa yace ya ɗebo labarin mafarki kam ya karanta ba ba wai ya kashi cikin mamaki yace muje ya ce sa su dole ba san da su eh daya ya ta sha mace da ma da mace tana sha ka da dawo godiya ko sai ni a ɗayan ku mushe ma ko nan ce yana sha da dawo roki ko da su ne waɗannan dawaki da kuka da muka hawo yanzu muka zo za mu wuce ku kenan Pero da la verdad que ya ya huke muka ma zauna. Da sai aka ce mai jiya na shi. Yanzu tun da mu kanmu ya iya haɗu ga kuku mu mu kuku ba shi mu bai haɗu ba. To me shawarin kuku ya za a yi da kura mutu. To sai su dukkan su ga mai menene na farko. Eh? wanda ya dawo mace da kuma mai jimina ko sai kuma innan biyu mutum hudu to da aka yi ƙuri'a sai suka suka goyi bayan wanda yake a sake kura ba sai mutum biyar suka yaki sai ba wani wanda dai kura ba da zai a san kamar shi kawai su suka dawo kan jimai kan jama'a kura ba da ya zo ta bada labarin abin da aka shi kan tarihi ne ji annabi da gaske abun ya faru amma su wa'ancan su ne dan sun ki ta mallai kula bayan sai ta bada labarin to annabi muhammadu shi ba da wannan labarin a bakin sa bai al'ummar daraja wanda baya kare aka ji wannan saboda haka shi yasa da a zamanin da wani mutum ya zama kai kariya larabawa sai ce kura ba kura ba wannan shi ne tarihin kurafatu da zuwa cikin shirya Allah wani da taimake mu sai kuma mu zai sha Allah da ko ko da yau ga ga wani labari ba yake ne da kuma ba shi ko ne Allah mu ci da ke mu ya tara mana daraja sallallahu alaihi wasallam ina ji gobe dai official ne wanda ya kama dole ba mu da wurin da za a je wanda ya kama dole saboda za mu zo nan kuma ya kamata muna zaman da wuri saboda Allah ne kawai da faɗa kuma yanzu goma dot to ba na so da ta ga goma tanda kafin goma sai muna tashi saboda samun isa gida cikin lokaci إن شاء الله الله وجهتي مكيم يا رب يا رب يا رب يا صبر اللهم جيس لنا بالآن يا رب لا يدخلنا المراد الجلب يا من لا له شفه كلا ولا ولد أكتب بينهم ومن يذكر فهو أحد يا من لا شبيه له حكم ولا ند أنت القيام لكل خالق مجرم يا رب يا رب يا من لا له ند فرد لأمة ذر الخلق كفرهم ولا نالهم ونسب ولا حشر بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد التالي الأسادي عبد صلى الله عليه وسلم على خير ورع جهلا محمد بن ابي طالب رضي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي الفاتح المعظم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر اليوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين